ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Umar ibn Khattab da yake nan cedar yan kifi a cikin garin Kano a wannan rana ta Laraba wanda yau biyu ga watan Sha'ban hijirar manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace da 22 ga watan biyu miladiya 2023 muna cikin littafin mu na Shatubiya kuma ga alama saura baiti biyar mu gama babu wakafi hamza wa hisham wanda yana daga cikin babubuka masu yar wahala baitin da ya gabata inda yake ce mana wa ma fihi yulfa wasitan bi zawaida dakhalna alayhi fihi wajhani umila kama ha, kama ha waya wallami walba wa nahwiha wala ma ta tarifin liman qad ta'ammala wanda muna ta maimaitawa matsalolin qira'atu hamza akan alhamza shine in ka tsaya akan ta shine malamu suke cewa idza aratta an tasriha min hamza ala taqif al hamza kana so ka huta daga shi to kada ka tsaya akan alhamza to tsayawa akan alhamzan nan mun san hali biyu ne tsakiya ƙarshe banda farko banda me banda farko yanzu misali ina zaka zo ka ce akalun kaga farko take ba tashili ba ibdali babu hazafi dole zaka yi taqiqin ta haka ne ko wa hum fil ghurfati aminun da Hamza da waninsa kowa haka zai karanta saboda me saboda farko take tsakiya da ƙarshe a nan jan aiki yake to to shine baitin da ya gabata zaka iya ganin alhamza a zahiri ga ta a tsakiya take amma kuma farko take wanda mun yi bayani ya kawo mana yace kama ha mun ce ma wannan za'ida ce wato kenan ka ha waya misali ha antum ha ulaye kaga ha daban in ka cire ta antum zai baka ma'ana ha ulaye in ka cire ha ulaye zai baka ma'ana to sai ka tsaya akan wannan muka ce to waje hali ne amma kun san mun cire kalmomin da ya zamo harafin nan lazimi ne wanda ya zama za'id ba za ka cire shi ba da ma'ana ba kaman ya ulmudare ko ta ulmudare ko nunuhu misali faminuhu ya kulun kaga in ka cire ya wannan akala ne babu yadda hamza zai ce ya kulun ba zai yiwu ba dole faminuhu ya kulun kaulan wahid haka zai tsaya الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون يؤمنون يا وجهة مضارئ من san cewa daga amina kalmar take ko kuma ya zamo wato ainihin a a mimun aka kara kaman ma'atiya ko ma'amana wannan dole za ka ce matiya in ka tsaya sun ma'abaligi huma mana mun san daga al'amnu ne to amma wannan mimin lazima ce a wannan wurin mun toge wannan muka ce ban da su kuma mun faɗi ha'o maƙwararru kitabiya muka ce wannan ita ha'un ɗin haɗa take tun da wannan ismu fi'il amur ne ba za a ce ha'ud tambihi ba ce ita wannan yawwa saboda haka inda za ka tsaya ha'un yanzu malam nasir da za mu tsaya kan ha'un fuska nawa muke da shi ha'un in muka tsaya fuska nawa muke da shi ba ta fuskan ah, ibdalin hamza ko taƙiƙu mun san dama ibdali ne jan jan ita maddar ha'un jan maddar ko rashin ja ko tsakaita ko kaza fuska da muke da ita eh a kira kowa ma mun ta maimaita baiti wanda aka kawo mana a cikin babul hamzataini min kalimataini wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyarin yajuz qasruhu wal maddu ma zala adala kaga hahum hahum ko kai kasuru ko kai abin nan yawwa eh to mun wuce da wannan to sai baitin mu na yanzu sai ya ce wa ashmim wa rum fi ma siwa mutabaddilin biha harfa maddin wa arifil baba mahfila wa ashmim wa rum wannan waudin bi ma'anarta bi ma'ana au wau yakan zo bi ma'ana au wa ashmim aurum wa ashmim aurum mun san menene ishmami mun san menene raumi idan mun zo a cikin alwaqafu ala marsumil khat can bayan bai abiyat zai fada mana wa raumuka isma'ul muharraki waqifan bi sautin khafiyin kullu danin tanawwala Arom ɗinka shi ne Isma'ul Muharraki, ka ji yadda na kusa da kai, ma'ana Isma'uka gairaka, ka ji yadda waninka al-muharrak harafi mai harka waƙifan a lokacin da ka tsaya, bi sautin hafiyin da murya ƙasa-ƙasa kulla danin tanawwala. Wannan kusa shi kawai yake iya ji. A wanta abirin huwal itiyanu bi thuluthail haraka ko bi nisfil haraka. يأتي في المكسور والمجرور والمرفوع والمضموم إياك نعبد وإياك نستعين قال كافة يتضمر وانا يكي نسبة ذي جماعة الرحمن الرحيم كافة يكسر شين يسي بصوت خفي كل دان تنولا نقص شين يكي أبنان تو وانا شين روم to sai ishimami ya ce wal ishimamu itbaqu shifahi bu'aida ma yusakkanu la sautun hunaka fayashala idan aka ce ishimami yace shine itbaqu shifahi kadan hade lebunanka bu'aida ma yusakkanu bayan dauri kana daure harafi sai kai hada lebunanka la sautun hunaka ba shi da wani sauti fa yasala ballantana makogaro da shi ma'ana shi kawai kana nuna mai kallon ka cewa harafin nan to ga harakar sa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kana ce masa nu ne nu ne ma'ana zan ba ce eh ai shi yasa suke cewa al-ishmamu la yarahu al-a'ma al-ishmamu la yarahu al-a'ma ya abana malaka la ta'amanna malaka la ta'amanna kana nuna cewa la ta'amanuna ne asalin sa manuna sai ka ce la ta'amanna eh ko ɗaya ko ɗaya la ta'amanna kamar yaya bai ka lura kai To, ba da ba wani abin da za ka yi banda miƙe lemuna, kawai isharar nan la ta'amanna duk wanda zai karta ba haka ne. Abin da za ka iya ji a kaset ko a sautiyat ba lalle ba ne zama ba sharatan kai da mutum, ba lalle ba ne ba. To, to shi ne sai ce mana wa ashmim wa rum ma'ana laka anta an tushimma wa laka an taruma kaga dama kai ishmami kaga dama kai raum fi ma siwa mutabaddilin biha bi harfi maddin a duk alhamzar da ka tsaya a kanta in dai ba kai ibdalin ta ta zamo harafin madda ba wato inda kun tuna karantukanmu na baya yanzu inda yake cewa siwa annahu min ba'di ma arifi ma alifin jara yusahhiluhu mahama tawassata mudkhal mudkhala ah menene abinan karshen baitin mm ya yuwassitu mahama tawassata mudkhala menene abinan a cikin dai wannan abinan din ah ma yake cewa mhm yawa wa yubdiluhu mahama tatarrafa mithluhu fayaqsuru aw yamdi al-madi atwala yanzu min as-samaa a wajen solon kare ai kaga min as-samaa'i to yanzu malam hamza ya zai tsaya akan sama din nan fuskoki gare shi kusan guda biyar kaga yana da minas sama minas sama haka kawai madda tabi'iyya madda tabi'iyya yawwa yawwa lokacin da kace minas sama dama mana a to ai tunda hamza yana motsa alhamza in ya tsaya akai suka ce tafsirin da suka yi irin wannan suka ce lokacin da ka tsaya fa abdilhu akwai can farko abin nan fa abdilhu anhu harfa maddin musakkinan kamar da alhamza ta zama harfin ja in ka tsaya to yanzu in ka tsaya ga alif ga alhamza yanzu ka mai da wannan alhamza ta zama harfin ja suka ce an samu alif guda biyu to anan kana da hali biyu ko dai ka shafe alif daya to in ka shafe shi kuma ya tamil wanda ka shafe na farko ne ko na biyu ka shafe idan na farko ka shafe to ai na farkon nan shine ke da alaka da alhamza kaga yanzu ba maganar madda kenan yanzu wancan alhamza ta zama alif ita ce alif din ne shine ka furta to tunda haka ne daidai yake da kaman ka ce me kaman ka ce a kaman ka a a yau kaman ka ce ya kawai ya yanzu misali kaza iqra kaga zaka ce iqra haka kawai zaka ce iqra harka biyu ka mai da wannan alhamza ta zama harafin ja to haka zaka ce minas sama ko kuma a'a ya zamo cewa na farko ka bari to in na farko ka bari wannan da yace wa hamzatu indal waqfi sahala hamzahu kun san muka ce sahala hamzahu ya tamil an yakuna hazafaha aw at-tasil bayna bayna aw abdalaha sahala hamzahu mun ce yana daukan ko dai zama ibdali sananne ko tasili bai da bai ko kuma shafi ta ma gabaki daya to in aka ce alif din da ka tabbatar na farko ne to wannan alhamza yanzu kai hazafinta to tunda ka shafe wannan gabaki daya wancan baiti wa in harfun maddin qabla harfin mughayyirin iz kasruhu wal mad mazar adala zaka ce minas sama minas sama harka biyu iz kasruhu من السماء ba za a ji motsin alhamza ba to sannan za ka iya tagayyirinta kuma har yanzu bitashil minas samahi minas samahi to shi ne yake ce maka wa ashmim warum wa ashmim ka samu kai ishmami idan wata iri ce idan mai zamma ce eh wani abin da rufa a jin gaza wadda rufa idan mai zamma ce idan mai zamma ce yanzu misali lakun fi ha dif'un wa manafi dif'un yanzu idan za ka tsaya a kansa zaka sha zaka dauke harafin alhamzan nan abin nan harka alhamza sai ka shafe sai ka dora ma lamun def on sai ka ce def kaman difu ka tsaya a kanta to in ko difu ne zaka ce def kana nuna cewa u ne difu ne mil'ul ardi zaka ce mil mil'u yanzu ka shafe waccan alhamza sai ka ɗauko don mata sai ka ɗora ma lamun kaga kamar milu mil kana nuna masa milu ne eh mil eh mil kana so ka nuna masa eh yawa saboda ka nakale abin da harkar hamza ka dora yawa sannan misali ya kadu zaitu ha yudhi kaga yudhi'u yudhi'u zaka dauki alhamzan abin harka alhamza sai ka dora ma ya'un kaga yudhi'u sai ka sai yudhi kana so ka abin nan sannan kana da wajahi har yanzu na kai ibdalin waccan alhamzan ta zama ya'un mun faɗa a can baya ba zai ita abin yudhi yudhi kaga ya zama yudhiyu kaman innaman nasi'u kaga innaman nasi nasi kaga nasiyu ka mai da ita abin nan ta zama ya'un ka wannan din ta ka shiga da ita yadda malamin namu yake karantawa وورش لي الله والنسيء بيائه فأدغم في ياء النسيء فثقل غير haka yake to sannan ya sha'u ya sha'u in kaza kana da ya sha ya sha ya sha'u ya sha'u eh kasar ko abin nan eh ko ka ja shida ko ka yi abin nan waccan ka'idar dai da muka faɗa ai alif baka yi tasiri aka yi watul ai alif aka ka abin nan ko ka manta ne wa in harfin banda kabla hamsin mugayyarin waccan ka'idar da ya tamu mun gane ko yawwa latanu'u latanu'u kaga latanu'u fuska biyu gare ka ko dai ka ɗauke domman alhamza ka ɗora mawawun kaga ya zama latanu nu kawai latanu nu latanu kaga ya zama nu kaga latanu'u sai ka ɗauke zama sai ka ɗora mawawun ka share alhamza ya zama nu to in ka tsaya latanu latanu kaga latanu in kaga dama zaka iya ibdalin alhamza ta zama waw ka shigar da shi latanu latanu kaga sai a ji ka tsaya da shadda ko kasar komai a in ka abin da shi na man nasiyu innaman nasiyu nasiyu ko da yake yawa innaman nasiyu kaga can ka mai da ita ya'un ka shigar da ita sai dai zama innaman nasiyu innaman nasi yawa kaga anan saboda baka mai da ita ya zamo harafin ja haka kawai ba ko kuma misali misali kaman an sha'a an sha'a in ka tsaya kaga an sha an sha kawai shi kenan ta zama harafin madda tun da zama harafin madda dama na ba ba ba ba romi a wajen maftuhi ko abin da ya kama da ka dama kaman yunshi'u yunshi'u yun shi yun shi ta zama harafin ja yun shi yun shi kawai shi kenan ta zama harafin mad harafin mad eh to to sai ke sai ike ce maka a warifil baba mafila ce kai kokari ka san wannan babin shine matattara duk wasu alhamzoji wannan ba a babe na hamza da sham sai ya ce maka wa ma wawu nasliyun tasakkana qablahu awliya fa an ba'din bilidghami hummila wa ma wawu nasliyun tasakkana qablahu wa ma wawu nasliyun tasakkana qablahu awliya ko haka ne fa an ba'din bilidigami hummila inda za ku tuno karatunmu na baya akwai ya dawau za'idata ne akwai asaliyata ne yanzu ku kawo mana misali yanzu mu dauki si'at si'at si'at yanzu wannan ya'un din asaliya ce ko arida ce si'at hmm asaliya ce ya za karanta si'at haka za karanta a bisa ka'idan waharrik bihi ma qablahu mutasakkinan yanzu kaga si'at sai ka ɗauko fata alhamza sai ka ɗora ma ya'o sai ka shafe ta ya za ka ce siyat ya ji a ruwan ya ji a ruwan sai ka ɗauke fataha sai ka ɗora wa jimin ya ji ruwan haka za a karanta wa harrik bihi ma ƙablahu mutasakinan mun gane ko? yanzu misali akwai bari mu kawo yadda za ku ga akwai amsiloli a irin wannan din dan so nake ku fahimci abin sosai akwai amsiloli akan wadda za mu ga tsakanin wanda za ka ce za'id ne da kuma asli za ku gani yawwa yanzu kun ga ga sunan ya kawo misalinsu da yawa yanzu asa'u su'a su'a su'a kaga zaka ce suwa suwa domin shi wannan wawu asali ne sannan latanu'u latanu'u ka ka ɗauke alhamza ka ɗora mawazon masa shi kenan latanu aka za a karanta yauwa an tabu'a an tabu'a bu'a kaga sai ka ɗauke bana sai ka ɗora mawau kaga ya zama buwa sai zama an tabu kawai shi kina ka za ka tsaya wannan kaga shine wanda suke da asali an gane ko to wannan shine wajahi daya to akwai baiti na gaba da yace inda yace wayudgimu fihi alwawa wal ya'bu badalan idza zidata in suka zamo za'idai yanzu kun ga kaman khati'a khati'a wannan ya'un za'ida ce domin khata'a ne nan sai ka ce khatiya inda wacce ƙar sai ka ce khatiya inda waccan ƙa'ida ce ta waccan inda asaliya ce ya'un din kada sai ka ce khatiya amma nan sai ka ce khatiya kun fahimta ai sannan ga wannan abin nan hani'a kaga ya'un din za'ida ce domin hana'a hani'a to in kaza zaka ce haniya inda wucin sai ka ce haniya inda wucin kaida ce da muka wuce inda asaliya ce kamar yadda ka ce siyat kaga baka ce siyat ba sai ka ce siyat mun gane ko kaman bari'una bari'una bariyuna bariyuna inda asali ce zaka ce baruna kaman mustahzuna kaman sabuna haka za ka karanta an fahimci wannan to to anan yanzu wani wajahi na biyu yake kara mana shi sai ce maka wa ma wawu nasliyun kalmar da ka samu wawu na asali tasakkana qablahu ya zamo daurare kafin alhamza awil ya ko kuma ka samu ya asaliya ita ma kafin alhamza sai ce fa an ba'dhin to daga wajen wayansu malamai bilidigami hummila shi ma sun dora shi akan karanta da idigami kenan siyat siyat karanta waje kace siyat kaga kenan wannan ya nuna mai idan wau da ya na asali ne fuska biyu gare ka ko dai ka shafe su ko dai ka abin nan ka shafe su a bisa mazhabi na farko in ka shafe su abin da kai ka shafe alhamza nake so ka shafe alhamza ka dauko harakar ta ka dora yau kai takfifi shikenan ka ce sayyid misali kamar yadda bayani ya gabata to yanzu wajahi na biyu kai idigami ka ce siyyat eh ina fata an gane ta to sai ke cewa wa ma qablahu tahriku aw al aw alifun muharrakan tarafan fal ba'du bin raumi sahala ga yadda kadirin baitin yake wato takadirin wal hamzul ladhi kana mutaharrikan mutatarrifan wa qablahu alifun fal ba'du bir raumi sahala wama qablahu aw alif wama qablahu harfun mutaharrikun ma'ana wal hamzul ladhi qablahu harfun mutaharrik aw allati qablaha alifun fal ba'du bir raw misahala to wasu sun yi tasiri tare da raw ah yanzu mu koma yasha'u yasha'u me kafin alhamza alif mina sama'i me kafin alhamza alif to duk wannan kana da wajen karanta su da rawa tunda ya zamo me abin nan alif ne kafin su yawwa ko kuma yanzu mu samu ku samu mana alhamza a tsaya a kanta kafin ta akwai harafi mutaharriki kawo mana wannan misalin dan ya ce wa ma qablahu tahariku wadda ya zamo kafin ita an sami harafi mutariki amma ita ƙarshe take in a'a yawwa almala'u ƙwarai da gaske ke ɗan kakawa mana almala'u kaga a mazhabinmu wancan da ya gabata za mu ce almala almala haka za mu karanta to wannan mazhabin shi kuma almalahu almalahu tasiri saboda ma qablahu mutaharrik ne ko kuma ma qablaha alifun kenan kaga wannan shi ma ƙarin fuska ne akan wancan da ya gabata eh to sai ya ce wa mallam ya rum wa mallam ya rum wa atadda ma'azan sukunahu wa alhaqa maftuhan faqad shadda mugila faqad shadda mugila wa mallam ya rum wannan da muka ce za a yi rawu to akwai wanda suka ce su ba sai da a yi rawu ba to sai yake maida musu martani yace wa man lam yarum wanda dai ya hana airomu a wajen alhamzar da ya halatta airomu ma'ana wanda aka yi tasilinta wa atadda mahadun sukunahu yace to ai in aka yi ma alhamza tashili aka tsaya akan ta to ai shi tashili dan uwan sukuni ne shi ko ba a yin rawu a wajen sakini to duk wanda ya ce ba za a yi ba wa alhaƙa maftuhan wannan shi kuma zaɓi ne na biyu duk haɗa su zai rafke su ko kuma wanda ya haɗa da maftuhiya ya ce alhamza da ka tsaya a kan mai fataha za ka yi mata kamar ikira ba da aka ce ba da ya ce za a yi musu raumu to faƙa da shazza wannan ya ware ya nausa cikin jeji mugila ya zurfafa eh ya ka ce ma'ana yanzu mutane biyu ne yanzu in kuka kalla mazhabi ne guda uku ɗayan ne daidai eh shi ne yake wato yana hikaito wani ra'ayi ne kuma yake martani a kansa in kuka duba ra'ayi ne yanzu guda uku ɗayan daidai biyun ba daidai ba ra'ayi mustaƙimi shine ba a yin rawun akan alhamza mafutuhiya sannan in aka tsaya da tashili za a iya ayyarau ai ba zai yi ma ai tashili babu rawu ba dole sai an yi tunda shine zuwa da nisbin haka kusur sai da harka yanzu mina samayi ka wani abu ne ka zo da shi na dan kasara ya shahu wannan abu ne ka zo da shi na zamma dole sai wani harkar mata zo to duk wanda ya ce in kai tashili akan alhamza ba za ka zo ba za ka yi raumu ba to faƙar shadda mugila sannan wanda ya ce za a haɗa maftuhiya da maksuriya da mazumiya duk a yi musu raumu shi ma faƙar shadda mugila kenan in kun fahimci baitin da ya ce wa mallam ya rum wa a tadda mahadon sukunahu to ya kamata a ce wa man alhaƙa maftuhan shi takadirin baitin ba wa alaƙa duk mutum ɗaya ba ne wanda yake lamiyarum kuma alhaƙan fituhan a'a wa man lamiyarum wa atadda ba'dun mahdun sukunahu wannan wani ra'ayi ne sannan wa man alhaƙan fituhan da kuma wanda ilhaqi maftuhiya to da wancan da wannan faqar shadda mugila waye yake kan daidai wanda yace za a yi rawum akan musahala amma ba za a yi rawum akan maftuhiya ba to wannan shine yake akan mazhabi lafiyayye sai ya ce wafil hamzi an ha'un ya ce a takaice maka labari bawan Allah alhamzan nan tana da hanyoyi raɓaɓa na tashili da ibdali da naƙali wannan ɗan rairaiwa ce kawai ne maka saboda haka wafil hamzi an ha'un ya ce wa inda nuhatihi a wajen ƙwararru muhaƙiƙuna wato su ne sarrafiyun masana ilimin sarfi wanda suka tantance yudhi'u sanahu hasken wannan ilimin yana ta falfali gaban su ba ana kome fes suke ganin shi eh kome ba sa ganin wani abin nan kaga eh kullamas wadda aliyala duk lokacin da dare ya baki kirin a wajen wani ya kasa ganewa to sai wa'ancan yau test suke gani saboda haka wafil hamzi an haɓun alhamza tana da hanyoyi raɓaɓa da ainihin tsorok muta'addida na tasihili ibdali iskatsi wane ne eh ka gani wa inda nuhatihi yudhi'u sanahu muhaqqiquna wato karara suke ganin abun hasken eh kamar rana kullum maswadda aliyana duk lokacin da dare ya duhunta ga wani yake ganin bai iya lalubota to alam to alhamdulillah eh wani na so da lokaci ya riga ya tafi na so mu sake tahlili akan wancan walak fashu ba'adar kasar zaddammi abdala na so mu sake tahlili a matsayin Allah ke murana ita yau insha Allah sai mu rubuta amsala don a gane abin da aka abin da insha Allah to abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskure ya gane da mu daidai din